لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية لهدي شاشدة قوة رمضان أشيكرة تدبو إيدة تريه أودة أربعين شدة hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shi daga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu cikin birnin Abuja idan ba a manta ba darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratu taha da haka yau za mu tashi farkon aya ta saba'in da bakwai kuma wannan shi ne darasinmu na sha hudu za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki wala qad auhaina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ابن كثير يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام Allah zai ba mu labari ne dangane da umarnin da yawa annabi Musa amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi. Hina aba fir'aunu ay yursila ma'ahu bani Isra'il. Lokacin da fir'auna yaki ya kyala banu Isra'ilawa su tafi tare da annabi Musa zuwa ga Baitul Maqdis dan su ci gaba da bautar Ubangiji a can. Ya hana su ya kankane ya rike su ya ci gaba da azabtar da su. To shine sai Allah ya wa annabi Musa ay yusriya bihim fil layli ya ja su su fita daga cikin ƙasar misra da daddare wa ya zahaba bihim ya tafi da su min qabdati fir'aun ya kubutar da su daga azabtarwar fir'auna ya ce wa qad basata Allahu hadha al-maqama fi ghairi hadhihi as-sura al-karima ubangiji yayi bayani dangane da wannan abu da ya faru dalla dalla a wata surar da ba wannan ba wa zalika anna Musa abin da ya faru shine annabi Musa lamma kharaja bi bani Isra'il lokacin da ya fita da banu isra'ilawa asbahu sai suka wayi gari wa laysa minhum bi misra la da'in wala mujib basu bar komai ba a ƙasar misra cikin dare suka silale suka fita babu mai kira ko mai ansawa da suka bari to kawai sai wayar gari aka yi mutanen gari unguwa guda a ce duk sun fita daga gari da daddare kuma ba su yi kowa sallama ba to kawai sai labari ya watsu bayan gari ya waye ai banu isra'ilawa fa sun fita ba a gansu ba ina suka tafi ba wanda suka gayawa to shine da haka da haka labari har ya je kunnan shugaban kasa wanda shine fir'auna fa ghadiba fir'aunu ghadaban shadidan sai fir'auna ya fushi fushi mai tsanani wa arsala fil madaini hashirin sannan nan take ya tura masu shela suka shiga cikin garuruwa da ƙauyuka ai man ma'ulahu aljunda cewa su je su tattaro masa da rundunar mayaka min buldanihi daga sassan garuruwansa warasa tiƙihi da dukkanin inda ke ƙarƙashin ikonsa ya kulu shi ne a nan ne fir'auna yake faɗa kamar yadda Allah ya ba mu labari a wata surar inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wannan musa da mutanensa yan jama'a ne kaɗan ba su taka kara sun karya ba wa innahum lana laga'izun kuma duk sun addabe mu duk sun fusata mu to shine ibnu kasir yace thumma lamma jama'a jundahu bayan ya gama tara rundunan mayakansa wastawsaqa lahu jayshahu an tabbatar masa da runduna ta hadu saqa fi talabihim to shine yace a taho a biyo baya a cimma annabi Musa da shi da banu Isra'ilawa mutanensa to shine Allah ya ce fa atba'uhum mushriqin sai suka biyo sawunsu lokacin safiya lokacin da rana take hudowa ai inda tulu'i shamsi a yayin hudowa rana falamma tara aljam'ani to shine ana tafiya har sai da fir'auna ya hango annabi Musa da mutanensa shi ma fir'aunin da nasa mutanen to su ma annabi Musa din da nasa mutanen suka hango Fir'auna ma'ana bangarorin guda biyu duk sun ga juna ai nazara kullum min al-fariqain ila akhar kowa ya tsaya ya kalli dan uwansa daga nesa qala ashabu Musa to anan ne mutanen annabi Musa wanda suke tare da shi suka ce da shi inna lamudrakun lalle fa mu za a kama mu domin Fir'auna ya kusa ya cin mana qala sai annabi Musa ya ce da su kalla a'a ba za a kama ku ba inna ma'iya rabbi sayahdin lalle ubangiji na yana tare da ni zai nuna min hanyar da za mu bi mu tsira da ni da ku wa waqafa Musa bi bani Isra'ila al-bahr amamahum anan ne sai annabi Musa ya ja ya tsaya da shi da banu Isra'ilawa domin sun zo gab da tekun Maliya ga ruwa gaban su kuma babu jirgin tsallakawa ga kuma fir'auna yana tahowa ta bayan su ya kusa ya cin musu shine wa fir'aunu wara'ahum fir'auna yana bayan su fa inda zalika to a daidai nan ne auha Allahu ilaihi sai Allah ya wa annabi Musa anidrib cewa ka daki ruwan zai sandare zai tsage za ku samu hanyar da za ku ku shiga ku wuce shine Allah ya ce anidrib lahum tariqan fil bahri yabasan abin nufi ka daki sandarka ka doki ruwa da ita to ruwan zai tsage kuma za a samu hanya busasshiya kamar hanyar da ba ta cikin ruwa ba babu ma ko tabo irin na ruwa za ku shiga koce to shine fa daraba al-bahr bi asa nan take sai annabi Musa ya dauki sanda sai da kiwon nan teku da ita wa qala kuma sai ya ce bayan ya doki ruwan da sandar in falik alayya bi iznillah kai ruwa tsage a gare ni da izinin Allah to shine fanfalaka sai ruwan ya tsage fa kana kullu firqin kabawdil azim kowane ɓangare na ruwan bayan ruwan ya dare su ya sandare ya cure ya zama kamar kankara kamar wani ƙatoton dutse ya tsaya kawai a haka ai aljabal al'azim kowanne ya zama kamar dutse fa arsalallahu riha nan take sai Allah ya aiko iska ala ardil bahari ita kuma iska ta bi ta kan ƙasar ruwan bayan ruwan ya dare gida biyu falafahathu hatta sara yabasan kawaci al'ardi nan da nan ta busar da shi har ya zama busasshe kamar ma kan dandagaryar ƙasa fali haza kala shi ne shi yasa Allah ya faɗa fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa la takhafu darkan wala taksha ka doki sandarka da wannan ruwan ko ka doki ruwan da wannan sandar taka za a samu tsagewa ta ruwa gida biyu za ku samu hanya a tsakiya kuma hanyar za ta zama busasshiya la ta kafu darkan kada ka ji tsoron za a cin maka wala taksha kuma kada ka firgita to shine Allah ya ce mana wala qad haqiqa auhayna min yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa muka ce da shi an asri bi ibadi kayi tafiyar dare da bayina kalmar asri shine tafiyar dare asali daga al-isra idan ka ji an ce al-isra a larabci to ana nufin tafiya amma da daddare su larabawa idan tafiya ta dare ce tana da suna a wajensu in ta rana ce ma tana da suna a wajensu in da ranar ne ma da sassafe ne tana da suna in da yamma ne tana da suna da haka wannan dai yana nuna cewa annabi musa da mutanensa sun yi tafiya ne cikin dare domin allah ya ce an asri ku yi tafiyar dare a wata ayar ma sai da ya fito ya faɗi daren ƙarara an asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un nace ku yi tafiya da kai da bayina cikin dare amma ku sani za a biyo bayan ku waye zai biyo bayan su shine fir'auna da mutanansa to anan ne malamai suka ce kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna falalar tafiya da daddare idan mutum zai yi doguwar tafiya to an fi so yayi tafiya da daddare inda hali inda ba matsalar insecurity ba a addini wannan yana da falala inda baka samu yin tafiya da sassafa ba da hantsi sammako to an fi so a yi da daddare tafiyar dare da tafiyar hamsi safiya ta fi natsuwa sama da tafiyar tsakar rana to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la takhafu darkan wala takhsha fa atba'ahum fir'aun sai fir'aun ya biyo bayan su bi junudihi da rundunan mayakansa da nufin ya cin musu dan ya kama su kuma ya kashe su ubangiji ya ce fagashiyahun min al-yammi ma gashiyahun sai abin da ya lullube su na teku ya lullube su to anan cewa sai abin da ya lullube su na teku ya lullube su Allah yana son ya takaice maganar ne baya son ya yi ta a buɗe amma a wasu ayoyin Allah ya faɗi yadda abin ya faru dalla dalla to anan so ake ai summary a takaice ba a so ai maganar da yawa da haka a larabci akwai irin wannan salo din in ana so a takaice magana sai a maimaita wani lafazi a cikin maganar ma'ana dai kamar da hausa ne ka ce sai abin da ya faru ya faru ma'ana duk lokacin da kaji mutum ya ce sai abin da ya faru ya faru ma'ana baya so ya dogon zance shine fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum daidai da fadin Allah madaukakin sarki wal mu'tafikata ahwa fa gashaha ma gasha to da ka ubangiji subhanahu wataala ce dai a takaice sai abin da ya faru ya faru teku ya hadidiye fir'auna da shi da mutanansa ubangiji ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu lallai fir'auna ya batar da mutanansa ya kai su ya baro wa ma hada bai kai ga gaci ba na yin abin da ya nufi na cimma annabi Musa da halakar da shi da mutanansa sai Allah ya ce ya bani isra'ila ya bani isra'ila qad anjaynakum min 'aduwwikum wa wa'adnakum جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى to yanzu kamar an gama da maganar fir'auna da shi da mutanensa duk Allah ya gama halakar da su to yanzu kuma an dawo yadda za a shirya rayuwa Allah yana ba wa annabi Musa da mutanensa umarnin ga yadda za ku ci gaba da rayuwa yanzu matsalar ku ta ƙare dan ta'addan da ya dame ku ya gallabe ku shine fir'auna mun gama muku da shi to shine Allah ya ce ya bani isra'il ya ku banu isra'ilawa ma'ana mutanen annabi Musa kenan kad an jainakum min aduwikum ku sani mun tseratar da ku daga makiyinku makiyinku shine fir'auna wannan tseratarwar da Allah ya musu yayi ta nanata ta a wajaje da dama a Qur'ani kuma yayi ta fadar matsalar da suka shiga da kuma hanyar da ya bi ya tserar da su wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ذاك أبنجي يتي وإذ نجيناكم كتنا يا إن دمك سيرة لكم من آل فرعون دق جماعة فرعون يسومونكم سوى العذاب سنة تن أنا مكو بكر عذابا يذبحون أبناءكم سنة كشي لا ينكم مزاح تهنير ينكا ويستحيون نساءكم سنة كال ينكم ما تاسرايو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وسني cikin wannan musibar da fir'auna ya rinka yi muku lalle akwai babban bala'i mai girma daga ubangijinku Allah ya jarabce ku ba karamar jarabawa ba wa isfarqana bikum al-bahra kutuna lokacin da muka sa teku ya tsage muku fa anjaynakum muka tseratar da ku ta cikin tekun wa agarqana ala fir'auna shi kuma fir'aunan da mutanansa muka dilmiyar da su wa antum tanzuruna kuma a gaban idanku aka yi haka duk wannan ya faru ba labari aka ba ku ba a gaban idanku ne to da wannan tseratarwar ita ce Allah ya dunkule ta anan sai ya ce ya bani isra'ila ya ku banu isra'ilawa kada an jainakum min aduwikum yanzu magana ta kare mun raba ku da makiyinku mun tseratar da ku daga makiyinku wa wa'adnakum janibat turil aymana to kuma mun yi muku alkawari ku tafi gefen dutsen sina ta ɓangaren dama mana ku je nan ku tsaya a nan a nan ne za ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala a nan ne Allah zai saukan muku da littafi zai ba ku shari'a da yadda za ku ci gaba da gudanar da rayuwa shine a wata ayar a cikin suratul baqara wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun mana bayan annabi Musa da mutanensa sun wuce daga ruwan maliya shi kuma fir'auna an halakar da shi to sai Allah ya ce ku je ku tattara a wani waje ku tsaya ku jira idan kun tsaya a wannan wajen kuka jira ni kuma zan ba wa annabi musa littafin da zai zo ya ci gaba da koyar da ku yadda za ku bauta wa allah sannan kuma a ƙarshe za mu gaya muku garin da za ku je ku shiga ku buɗe sabon shafi na rayuwa ku ci gaba da gudanar da al'amuran ku a can to a nan ne wata matsala ta faru bayan an ce su tsaya a wannan wajen su jira to su kuma daga nan sai suka fanɗare sai suka koma bautar gumaka a madadin ci jiran annabi musa ya je ya karɓo a taura ya kawo musu yadda za su bauta wa Allah da ita to wannan fandarewar da suka yi ita ce Allah madaukakin sarki yanzu zai labarta mana yadda abin ya faru daki daki domin ita wannan ba a faɗe ta a baya ba yanzu anan za a faɗe ta amma yadda fir'auna ya biyo su da yadda aka tseratar da su to an yi ishara a wajaje da dama a baya duk da cewa anan gaba ma wasu wajajen za su ƙara zuwa to shine Allah ya ce wa wa'adnakum janibat turil aymana muka yi muku alkawari na kuje ku jira a ɓangaren dutsen ɗori al'aimana ta ɓangaren dama dutsen tsor a nan shi ne dai ɗuru sinin ko ɗuru sina ko saina duk ana faɗa shi ne dai wajen da Allah yake magana da annabi musa in naka bil wadil muƙaddasi ɗuwa ko ka ce da shi wadil muƙaddasi ɗuwa ko ka ce wadi ɗuwa ko ka ce buƙatil mubaraka ko ka ce ɗur sinin ko ɗur saina ko ɗur sina duk ana faɗa shi ne Allah ce wattini wa zaitun wa ɗur sinin wa hazal baladil amin dutsen ɗur sinin kenan to shi ne Allah ya ce janibar ɗuril aimana ɓangaren dutsen ɗuru amma ta ɓangaren dama ana nufin daman annabi musa ko daman dutsen duk malamai sun fassara ubangiji ya ce wa nazzalna alaikum almanna wasalwa muka saukar muku da almannu ruwan zuma daga sama wasalwa da soyayyin namun yan shila ibn kasir ya ce yadhkuru ta'ala ni'amahu ala bani isra'il anan Allah yana faɗan ni'imomin da yawa banu isra'ilawa ne al-izama manya manya wa minanahu al-jisama da baya bayansa da ya musu marasa iyaka haifu anjahum ta yadda ya tsiratar da su min aduwihim fir'aun na farko daga makiyinsu wanda shine fir'auna wa aqarra a'yunahum minhu sannan ya faranta musu rai ta yadda a gaban idan su suka ga an halakar da fir'auna wa hum yanzuruna suna gani ilaihi zuwa gare shi lokacin da yake halaka wa ila jundihi da kuma sojojinsa a gaban idan su aka gama da su wannan yana daga cikin ni'ima Allah ya sa makiyinka ya tozarta amma kuma a gaban idan ka ba labari aka baka ba ko labari aka baka cewa wani makiyinka wanda ya dame ka yau Allah ya kare maka shi yau Allah ya gama maka da shi zaka ji daɗi to amma ka fi jin daɗi irin kaga abin a gaban idan ka ya faru to haka Allah ya wa banu Isra'ilawa a gaban idan su aka halakar da makiyin su qad ghariqu fi sabihatin wahida fir'auna da mutanansa safiya guda kawai Allah madaukakin sarki yasa suka dulmi a cikin ruwan ruwan ya shanye su wanda wannan safiyar kamar yadda za mu ji ita ce ranar goma ga watan almuharram ranar ashura da ake faɗa daga nan ne aka samo azumin ashura domin azumin ashura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da yahudawa suna yi a madina sai tambaye su me yasa kuke yin azumin ashura ranar goma ga watan muharram sai suka ce ai rana ce da a ita ne Allah ya tseratar da annabi Musa da mutanensa kuma ya halakar da fir'auna da mutanensa to jin daɗin wannan abin ya sa annabi musa duk ranar in ta kewayo a shekara sai ya yi azumi don godiya ga allah to daga nan ne yahudawa suke yi to shine sai manzo Allah ya ce to in haka ne mu mun fi ku cancanta da mu taya musa murna sama da ku domin mu ne mafi cancantar kusanci da shi to daga nan ne sai manzo Allah duk ranar goma ga watan almuharram in ta kewaye a shekara yakan yi azumi to da haka dai wannan shine abin da ya faru a safiya guda Allah ya dilmiyar da fir'auna da mutanensa lam yanju minhum ahadun ko mutum ɗaya bai tsira ba kama kala kamar yadda Allah ya ce wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas kala yace lamma qadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina yayin da annabi ya isa garin Madina bayan yayi hijira ya ban Makka wajada al-yahuda tasumu ashura sai tarar da yahudawa suna azumin ashura goma ga watan al-muharram wato watan farko na kalandar musulunci fasa'alahum sai annabi ya tambayi yahudawa me yasa kuke wannan azumin faqalu sai suka ce hadhal yawmul ladhi aghfara Allah fihi Musa ala fir'aun wannan ita ce ranar da Allah ya ɗaukaka annabi Musa ya tseratar da shi daga sharrin fir'auna shi kuma fir'aunan ya halaka wa qala sai annabi ya ce nahnu aula bi musa minkum mu mun fi ku cancanta da mutaya annabi musa fasumu sai manzo Allah ya ce da sahabbai daga yau mu ma duk shekara in tayi mu rinka yin azumi ibn kasir yace summa innahu ta'ala wa'ada musa wa bani isra'ila ba'da halaki fir'auna bayan Allah ya halakar da fir'auna sai wa annabi musa da mutanansa alkawarin ila janibil duril ayman cewa su je gefen dutsen dur sina ta bangaren yamma dama wa huwa alladhi kallama Allah ta'ala alaihi shi ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yi magana da annabi Musa a kansa shi dutsen wasu alafihin ru'uya kuma shi ne dai dutsen da annabi Musa ya tambayi cewa Allah ya masa izini ya gan shi a gab da inda dutsen yake kuma shi ne dutsen da Allah ya ce falamma ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa shi ne dutsen da Allah ya dagargaza dan ya nuna wa Musa samfil na cewa ba zai iya ganin sa ba wa atahu at-taurata hunalika kuma a gefen dutsen dai Allah ya ba annabi Musa littafin at-taura wa fi quduni zalika abada banu isra'ila al-ajla to a tsaka tsakin wannan abu ne banu isra'ilawa suka fandarewa annabi Musa suka koma bautar dan maraki kama ya qussuhu Allah ta'ala qariban kamar yadda anan gaba kadan Allah zai ba mu labarin yadda abin ya faru wa ammal mannu was-salwa da Allah ku ya ce wa nazzalna alaikumul manna was salwa mun saukar muku da mannu da salwa mannu kamar yadda muka faɗa shine soyayyen a ruwan zuma daga sama was salwa salwa kuma shine soyayyen nama na yan shila Allah ya ta aiko musu da shi daga aljanna suna ci sai ce faqad taqaddama al-kalamu ala zalika fi suratil baqara magana akan wannan ta gabata a suratul baqara domin Allah maɗaukakin sarki ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa an faɗa a suratul baqara to shine ibnu kasir ce fal mannu abinda ake nufi da mannu hulwa wani ruwa ne mai zaki kanat tanzilu alaihim minas sama wanda yake Allah ya ta aiko musu shi daga sama suna ci ko suna sha wassalwa shi kuma abinda ake nufi da salwa irin wani tsuntsu ne yasqutu alaihim shi ma Allah ya rinka jeho musu shi daga sama kamar yadda ruwa yake saukowa da kankara fa ya'khuduna min kullin qadar al-haja daka kowanne sai su rinka diba gwargwadon bukata kawai su ci su sha wanda a tarihin duniya ba wata al'umma da Allah ya taɓa mata irin wannan sai al'umma banu Isra'il kana zaune kawai kaga sama ta rinka maka ruwa na abin sha mai daɗi kana tara kana sha kuma ta ne maka ruwa na soyayyen nama kana ci ludufan min Allah wa rahmatan bihim ubangiji ya musu haka ne saboda tausasa musu da kuma jin kansu wa ihsanan ilaihim da kyautata musu wali hadha qala ta'ala saboda haka ne Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi na almannu da as-salwa wala tadagaw fihi kada ku yi dagawa a cikin sa kalmar kada ku yi dagawa abin nufi kada ku ce za ku rinka ajiyewa kada ku rinka ce za ku rinka tarawa domin asali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai rinka ba su kullum to idan ka ga mutum yana aje abinci yana barazanar kila gobe ba zai samu ba ne ko yana barazanar kila gobe baya son ya yi aiki wani uzuri zai iya hana shi sake sabon girki to shi yasa yake ajewa to sannan abincin da ake kawo musu na aljanna ne shi abincin aljanna kullum ba a aje shi na iya ranar ake ci gobe kuma a sake kawo maka wani kuma wannan ya fi dacewa da lafiya amma yanzu mu kawai haƙuri ake yi sai kaga kullum ana ta ajiye abinci to amma a ka'ida ta fuskar lafiya ya zama kullum abincin da zaka ci sabo ne ba wanda aka sake dumamawa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya hana banu Isra'ila su aje abinci shine yace wala ta dagau kada ku ajiye shine ibn kasir yace wala ta dagau fi rizqi fata'khudhu min fata'khudhu min ghairi haja abin nufi kada ku wuce gona da iri wajen abincin ku ɗebi sama da bukatar ku idan kuka ɗebi sama da bukata kaga dole sai kun ajiye to wannan kuma ajiyar ita ce ba a so wato khalifu ma amartukum bihi kuma kar ku saba wa umarnin da na ba ku in kuka yi hakan fa yahilla alaikum ghadabi to ku sani fushi na zai sauka akan ku wa may yahlil alaihi ghadabi duk wanda fushi na ya sauka akan sa inji Allah faqad hawa to hakika wannan ya tabi قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace abinda ake nufi faqad hawa ai faqad shaqiya wannan yayi asara ya tabe mana duk wanda Allah yake fushi da shi to ai kuma ya gama yawo sai Allah ya ce ni wa inni وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى to a ka'ida ta Allah da rahmarsa da jin kansa ya san dan adam duk yadda zaka ce yayi sai ya kuskure saboda dan adam tare yake bai cika goma ba da haka za ku ga tun lokacin da Allah zai ce ku yi kaza ku yi kaza to sai kuma ya ba mu damar tuba saboda ya san akwai wanda sai ya saba wannan umarnin ko dai ya ki duka ko ya yi rabi ya ki yin rabi ko kuma ya yi jinkiri bai yi akan lokaci ba ko kuma ya bari sai lokacin ya wuce sannan ya dawo ya ce zai yi to shine Allah ya ce kuma duk da haka ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya dawo ma'ana da ya ki bin umarni daga baya kuma sai ya dawo ya bi wa amana kuma ya yi imani wa amila salihan kuma ya ayyuka nagari sun da sannan ya daidaito akan tafarki madaidaici ma'ana ya shiru to anan ne malamai suka ce wannan ya nuna tuba idan ka yi laifi ba kawai shine ka ce Allah na tuba ba akwai sharuɗa yanzu ku kalli maganar tuba ake amma sai da aka sa sharuɗa wa inni lagaffarun sai ce liman taba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taibu an dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda in yayi laifi zai ce Allah na tuba kuma ya cika sharuɗan tuba to an an je lahira ma ba za a kirga shi cikin masu laifi ba kamar bai da laifi ne to amma tuban wani iri akwai tuba taubatan nasuha tuba na gaske to shi tuba na gaske shine wanda ya cika sharuɗan tuba na farko idan mutum ya ce Allah na tuba ko ya faɗa da Hausa ko ya faɗa da Larabci ko ma ya faɗa da kowane yare to sannan a zuciyarsa ya ƙudure ba zai sake wannan laifin ba shi ne mai ahalar ya ce wa shuruɗin taubati an nadamu alama fata wanni ya Allah ya uda ila zambin fi ma baƙi alaihi min umrihi sharaɗin tuba dole ne ka yi nadama mazala ce an nadamu tauba nadama ma tuba ce amma duk mutumin da yawa Allah laifi ko ya yi istighfari sau miliyan amma a zuciyarsa babu nadama to ƙarya yake mai tuba ba Allah ba zai saurare shi ba kuma mu sani Allah zuciya yake kallo duk abin da kake yi yana kallon zuciyarka da gaske kake yi da wasa kake yi shi Allah ya sani in da gaske kake yi ya karba in da wasa kake ya bar maka kayanka inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki mabuwayi ne baya kallon zatin jikinku a'a can jiki can halitta ba shi Allah yake kallo ba in zai mu'amala da bawa walakin inna ma yanzuru ila qulubikum shi Allah zuciyar bawa yake kallo wa a'malikum da kuma ayyukan bayi to daka idan zaka tuba lalle tuban nan ya zamo ya samo asali tun daga zuciya zuciya tana nadama tana da na sani to wannan shi ne to sannan kuma wa amana sai ka zo ka jaddada imaninka ka yarda da cewa lalle kai bawan Allah ne ka saba masa kana nadama sannan yanzu ka yi imani da Allah cewa za ka bi Allah tsakaninka da Allah wancan sako da kake yi ba za ka sake yi ba wa amila salihan sannan ka zo ka gyara ayyukanka wannan abin da kai mummuna yanzu ka maye gurbinsa da kyakkyawa kuma shine faɗin Allah maɗaukakin sarki innal hasanat yuzhibna sayyi'at domin kyawawan ayyuka suna sa a manta da munanan suna tafiyar da munanan shine annabi ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha duk lokacin da kai wani mummunan aiki daga baya sai ka tuba to ka dawo kuma ka rinka yin kyakkyawa sai kyakkyawan ya koma ya replacing din wajen da mummunan yake shikenan sai a zama an samu cikakken abin nan gogewa to irin waɗannan sharuɗa na tuba Allah ya ta maimaita su a wajaje da yawa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu wa bayyana إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ذاك دي توبا ينا ده شرعي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدى ابن كثير يتي أي كل من تاب إلي أبن في دوان دي توبا غريني إن جاء الله تبت عليه نيما زن يافي مسا من أي ذنب كان كون إرزنبي كما يكي حتى أنه تعالى تاب على من عبد الإجل من بني إسرائيل domin Allah hatta wanda suka yi bautar gumakan nan da za mu ji daga cin banu Isra'ilawa suka bauta ɗan maraƙi su ma Allah ya karɓi tubansu wa ƙauluhu ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ce ta ba ai raja'a ya dawo domin kalmar taba a larabci ana nufin ya dawo amma kana fihi ya bar abin da yake ciki min kufrin na kafirci au shirkin ko shirka au ma'asiyatin ko wani aikin sako au nifakin ko wani munafurci wa qawluhu da kuma Allah ya ce wa amana ya imani ai bi qalbihi ma'ana dole ne ya zama zuciya ta kudarci wannan tuba kuma ta yi nadama wa amila salihan kuma ya aiki nagari ai bi jawarihi da gabansa na zahiri wa qawluhu thumma hatada ubangiji yace sannan kuma ya shiryu kala katada imam katada yace ai lazimal islam hatta ya muta abin nufi ya kuma lazumci addinin musulunci ka'in da na'in daga nan har mutuwa ta cin masa to wanda ya cika waɗannan sharuɗan na tuba to shine Allah madaukakin sarki yake karɓar tubansa sai Allah ya ce وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى To, kamar yadda a ayar baya Allah ya ce mana ya yi wa banu Isra'ilawa umarni na cewa su je wani waje su tattara su tsaya, wa wa'adinakum janibar turil aimana, muka ce su je wani waje gefen dutsen ɗuri sina ta ɓangaren dama su tsaya, to da suka je wannan wajen suka tsaya, a hanyar su ta zuwa wajen kansu isa sai suka wuce ta wani ƙauye, to a ƙauyen ne sai suka ga mutanen ƙauyen suna bautar gumaka maguzawa ne. shine Allah madaukin sarki yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum bayan mun tseratar da banu isra'ila daga teku shi fir'auna mun dilmiyar da shi suna gani to da muka ce su zo gefen dutsen duri sina su jira mu anan a hanyar su ta tafiya atau ala qaumin sai suka wuce ta garin wasu mutane yaqufuna ala asnamin lahum sai suka ga mutanen suna bautar gumaka qalu sai suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha Musa mu ma kai mana gumakan mana kamar yadda waɗannan suke da shi wal iyazu billah qala sai annabi Musa ya ce da su innakum qaumun tajhalu ku ku akwai wawayen mutane inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun wannan mutanen da kuka ga suna bautar wani Allah halakakku ne kuma Allah ba zai kyale su ba qala a ghayra Allah abagikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-alamin annabi musa dai musu faɗa ya ce yanzu gwanin allah kuke nema in sa muku ya zama abin bauta alhalin allah ne ya muku goma sha tara ta arziki akan sauran mutane to duk da haka wannan faɗa da annabi musa ya musu bai ratsa jikinsu ba wannan san bautar gumakan dai tana nan a zuciyarsu to amma shi annabi musa bai sani ba da haka da ya iso da su inda allah ya ce su tattara sai ya ce to ku jira ni a nan nan allah ya ce mu zo mu tsaya ni da ku ni yanzu zan ƙara gaba in je inda Allah ya ce ni kuma in je dan ya bani littafin attaura in kawo muku ku ci gaba da bauta masa da shari'o'in da ke cikin littafin to shine lokacin da annabi Musa zai tafi sai ya bar dan uwansa Haruna yace ka wakilce ni a cikin mutane na ka ci gaba da gudanar da shugabanci ka kula min da su wa qala Musa li akhihi Haruna khlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin da aka yace Haruna ka wakilce ni a cikin mutane na duk abin da yake na barna kakka ba su su yi duk abin da ka san gyara ne to ka tabbatar da an yi shi to sannan Allah madaukakin sarki da zai ce annabi Musa ya zo sai da ya bawa Musa assignment assignment din shine ya ce da shi yayi azumi na kwana talatin wannan azumin da zai yi na kwana talatin kada ya yi asuwaki a cikin azumin tun daga shan ruwa har buɗe ba har sahur babu asuwaki babu goge baki me hikimar haka saboda bakin annabi Musa ya cika da warin baki irin na mai azumi saboda warin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi dukkan wani turare ƙanshi ba saboda Allah shi ya sa ka kai ibadar sanadiyarsa ne wannan warin ya same ka to shi kuma sai yake son warin to shi ne Allah maɗaukin sarki ya sa annabi Musa ya azumi na kwana talatin amma kar ya yi asuwaki kamar kai ne yanzu a ce za ka je ganin wani babban mutum za ka sa kaya masu kyau ka yi fesa turare to shi kuma abin da Allah yake so shine Musa ya zo masa da warin bakinsa alamar yana bin umarnin Allah shi a wajen Allah wannan warin bakin ya fi ƙanshin turare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya gaya mana na falalar azumi shine mai azumi wani lokaci yakan samu bakinsa yana wari to kada ya damu warin bakin shi kansa lada ne Allah yana son sa kanshin warin bakin a wajen Allah ya fi kanshin turaren almiski to amma hakan fa ba ana nufin wai mai azumi kai ya wanke baki ba a'a kana azumi kuma ka wanke bakinka ka kula da tsaftar jikinka amma malamai suka ce duk da kana wanke baki in kana azumi ba dole bane bakinka ya zama baya wari saboda shi asalin warin bakin mai azumi ba daga bakin bane daga ciki ne saboda ciki babu abinci to da haka uwar hanji ita ce take konewa da haka sai tururin wannan konewan nata yake biyo baki shine ake jin dan launin sansanin bakin ya canja to annabi Musa sai azumin na kwana talatin ya tara warin bakin amma a kwana talatin ɗin da kwana ta cika sai kawai ya manta sai ya yi aswaki to yana yin wannan aswakin sai Allah ya ce a Musa ka karya ka'ida yanzu sai ka sake tara wannan warin bakin sannan ka zo to shine sai Allah ya sake kara masa wata kwana goma ya ce ya sake yin azumin kwana goma ya sake tara warin bakin shine a ayat suratul arab Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla mun yi alkawari da annabi Musa ne ya azumin kwana 30 ya tara warin baki sannan ya zo mu gana amma sai ya saba mana sai ya manta sai ya yi aswaki da haka sai muka sake kara masa kwana goma idan ka haɗa talatin da goma ya zama kwana arba'in kenan annabi musa ya azumin kwana arba'in malamai suka ce wannan kwana talatin ɗin da aka fara bashi da farko ita ce watan zulƙa'ada an gane ko watan zulƙa'ida wanda daga shi sai watan abin da kai watan shawwal zulqada shine watan zulqada wanda daga shi sai zulhajji wannan watan zulqada wanda shi yake biyo watan shawwal na karamar sallah to a cikin sa ne annabi Musa ya azumi kwana 30 da bai abin da ake so ba aka ƙara masa goma goman da aka ƙara masa shine goman farko na zulhajji to wannan goman farko na zulhajjin a su ne annabi Musa ya cika ka'ida a rana ta goman ya je ya gana da Allah wanda rana ta goma ita ce ranar idin babbar sallah daga nan ne aka samo idin babbar sallah ita ce ranar da Allah ya gana da annabi Musa ya ba shi littafin attaura to da dai annabi Musa alaihi salamu yana ta ɗokin ya je ya gana da Allah yana ta ɗokin ya je ya magana da Allah sai saurin barin banu Isra'ilawa a hannun ɗan uwansa Haruna to shine bayan annabi Musa ya zo sai Allah yake ba shi labarin abin da ya faru bayan tahowarsa farkon abin da Allah ya ce da shi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawar tahowa ka bar mutanenka ya kai Musa kala sai annabi Musa ya ce hum ula'i ala asari ai suna nan su ma a bayana ma'ana na aje su a inda kace in aje su kuma suna nan akan abin da na bar su akai wa ajintu ilaika rabbi litarda na yo gaggawar tahowa ne zuwa gare ka ya ubangiji dan ka yadda da ni dan kar in saba maka lokaci zan kar in saba maka alƙawari to shine Allah madaukakin sarki zai gaya wa annabi Musa abubuwan da suka faru abin lura a nan shine dokin annabi Musa na san ya je ya ga Allah ai ne yayi magana da Allah wannan abu ne wanda yake dukkanin wani mai imani zai yi wannan yanzu a ce Allah ya ce ka zo zai yi magana da kai a waje kaza da karfe kaza ai ba za ka yi african time ba ba za ka bari wannan lokacin yayi ba tare da ka iso wajen ba to sannan wannan yana nuna yin da irin yadda annaba suke girmama umarnin Allah yanzu mu a cikin mu akwai wanda zaka ga sai kwana ɗaya biyu bai sallah ba ko kuma sallar sai lokacin da ya ga dama yake yi to sallar nan fa da muke yi ita ma gana da Allah ce kuma ita ma tana da lokaci kaga duk mai imani baya sakaci da sallah da lokacin ta yayi zai tashi yayi saboda ya san me ganawa ce da Allah domin manzo Allah ce innal musalli yunaji rabbahu mai sallah fa ganawa yake da Allah irin yadda annabi Musa ya tafi ya gana da Allah kai ma a sallah ganawa kake da Allah to da haka karkai wasa da lokacin sallah ka rinka yin lokaci sallah akan lokacinta domin misali idan kana wasa da lokacin sallah ba ka yi akan lokaci kamar kun yi alkawarin haɗuwa ne da Allah ya zo ya ta jiran ka kai baka zo ba kaga wannan ai bai dace ba to wannan shine abin da annabi Musa ya yi gaggawar ya je akan lokaci kar ma a samu sabani to sannan abu na biyu da zamu lura a cikin wannan ayar annaba ba su san gaibu ba da annabi Musa ya san gaibu aida ya san abin da zai faru a bayansa bayan tahowarsa amma har ya taho bai san wani abu yana faruwa a baya ba bai san wani abu yana faruwa a gida ba mara daɗi sai da Allah zai ba shi labari yanzu za mu ji domin bayan tahowar annabi Musa sai mutanensa duk suka canja suka sauka daga addinin da ya basu suka koma bautar wannan gumakan da suka gani su ma suka kirkiri nasu su ma suka dora daga inda suka tsaya to shine Allah yake zai gaya masa a nan gaba lalle bayan ka ta haifar da kura baya ta haihu an samu matsala bayan tahowarka gashi gashi gashi gashi gashi abin da ya faru sai ce ni قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري kala sai Allah ya ce da annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka to ka sani hakika mu mun jarabci mutanenka mun fitine su wani abu mara daɗi ya sauka a cikin su shine ma'anar fitina fitina asali a larabci shine jarrabawa sawa'an ko mai kyau ko mara kyau an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa fatanna ka fituna kuma ya ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un za mu jarraba ku da jarrabawoyi kyawawa da kuma munana Allah ya baka abin da kake so kyakkyawar jarrabawa ce Allah ya baka abin da baka so mummunar jarrabawa ce to Allah ya yi alkawarin sai ya jarabci mutane da kyawawa kuma sai ya jarabce su da munana wata rana ka ji ka cikin farin ciki kyakkyawar jarabawa wata rana ka ji ka cikin bakin ciki mummunar jarabawa wata rana ka nemi wani abu ka samu kyakkyawar jarabawa wata rana ka nema ka rasa mummunar jarabawa wata rana ka samu karuwa wata rana ka samu raguwa to da dai Allah ya alƙawarin sai ya jarabce mu wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir sabirin Allah ya ce wallahi sai mun jarabce ku da haka ku shirya ma jarabawa Allah yana jarraba dan adam ne dan ya nuna masa ba shi yayi kansa ba yin sa aka yi kuma ana da iko a kansa ba shi yake da iko ba dan adam in yana da iko akan komai ba zai so abin da baya so ya same shi ba to amma da ke ba shi da iko yin sa aka yi ba shi yayi kansa ba kowaye shi duk matsayin sa a rayuwa wani lokaci kana ji kana gani abin da kake so sai ka kasa samu wani lokaci kana ji kana gani abin da kake da shi sai ka rasa wani lokaci kana ji kana gani abin da kake ganin kamar ka fi karfinsa sai ya fi karfinka to dan Allah ya nuna maka ba kai kai kanka ba yinka aka yi kuma baka isa abin da kake so ya faru ba sai abin da ake so ya faru da kai shi zai faru da kai to da ka dai ubangiji ya ce fa inna qad fatanna qaumaka musa mun jarabci mutanenka da fitina min ba'dika bayan tahowarka wa adallahumus samiri samiri ya batar da su shi samiri ɗin wani mutum ne daga cikin banu isra'il wanda za mu ji waɗansu malamai sun faɗi sunansa waɗansu suka ce samiri ɗin dangantaka ce ma'ana an jingina shi ne daga garinsu shi a cikin yahudawa ko banu isra'ilawa ɗan wani ƙauye ne da ake kiran ƙauyen da suna samira daga nan ne ake ce masa samiri nisba ce kamar bakano ka ce bakano daga Kano kamar ba katsine ka ce ba katsine daga Katsina an gane ko kamar ba zazzagi ka ce ba zazzage daga zazzau to haka fa inna qad fatanna qawmaka min qablika wa adallahum samiri ma'ana mutumin samiri ya katar da su to shi a cikin su da an ce mutumin samiri an san da shi ake to shine sai Allah ya kira shi da sunan da aka fi sanin sa a cikin mutane ana sanin sa ne da sunan garin su sai Allah ya ce ne faraja Musa فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا Allah ya ce fa raja Musa na'am قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري Allah ya ce faraja a Musa sai annabi Musa ya dawo bayan Allah ya ba shi littafin attaura. Ibn Kasir ya ce وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواه المتضمنة للتوراة أو أن اللوكة ألا يربطها النبي موسى للتافن التوراة أتكم وسألنا كما يد ألا مدعوكين سلكيتي وكتبنا له في الألواه من كل شيء موئذة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to attaura yana daga cikin mu'jiza ta annabi Musa shi littafin attaura Allah ne ya kwafan masa shi da kansa ya rubuta masa shi shine Allah madaukakin sarki yake cewa mun rubuta masa a cikin allina min kulli shay'in duk abin da yake bukata shi da mutanensa na hukunce hukunce da na yadda za a gudanar da rayuwa mau'izatan na wa'azi wa tafsilan li kulli shay kuma da rarrabewa ga dukkan komai muka ce da shi fa khuz habi quwwa ka riki wannan abin da gaske wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutanen ka su ma su riko da mafi kyawun abin da ke cikin ta saurikum darul fasiqin kuma da sannu zan nuna muku karshen waɗanda suka kangare min duk wanda ya kangare min ya bin abin da nace to za ku ga yadda zan yi da shi a karshe to a wannan lokaci ne bayan Allah ya gama magana da Annabi Musa ya gaya masa baya akwai matsala kuma ya dauki attaura ya bashi to sai Musa ya dawo gida shine Allah ya ce faraja a Musa sai annabi Musa ya dawo ila qaumihi zuwa ga mutanansa wato banu Isra'ilawa kenan gababana asifan a fushi a fusace da fushi ma'ana Musa ya dawo ya cika da fushi ya damu kalmar ghadban a larabci ana nufin mai fushi sosai to sannan asifan ka iya cewa yana huci ko kuma asifan fushin da ya ƙure malejin fushi daga shi sai dai a ce mutum ya mutu ko kuma mutum zai iya yin wani abin da ba za a ji daɗinsa ba in ka fusata ka fusata fushin ya kai fushi za ka iya duka in ka fusata ka fusata fushin ya iya fushi za ka iya yin wani abin da dai a ƙarshe ba za a ji daɗi ba to wannan shine ma'anar asifa to da ka annabi musa dai ya dawo a fusace matuƙar fushi shine ibnu kasir ya ce wal asifu shiddatul ghadabi kalmar asif din tana nada nuna tsananin fushin da annabi musa yake ciki وقال مجاهد مجاهد يتي غضبان اسفا اي جزئا موسى يداو افساce saboda fushi jikinsa har rawa yake وقال قتاده امام قتاده yace asifan ai hazinan alama sana qauma qaumuhu min ba'di yana fushi saboda bakin cikin abinda mutanansa suka yi bayan tafiyarsa na daina bautar Allah da komawa bautar dan maraki to wannan fushin da annabi Musa ya na farko yana nuna mana ashe fushi ɗabi'a ce ta dan adam annabawa ma suna iya yin fushi daka idan ka samu kanka da ɗabi'ar fushi to na farko tukuna ka sani ɗabi'a ce ta ɗan adamtaka ba abu ne wanda za ka damu kanka ba duk da Allah maɗaukakin sarki bai daidaita mutane akan fushi ba akwai mutumin da za ka ga kan yi fushi da wahala wani mutumin kuma yana da saurin fushi wani kuma in yi fushin zai daɗe bai huce ba wani kuma da ya yi fushin sai ya huce wannan ɗabi'a ce ɗabi'a kowa da irin tasa to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana irin yadda za a yi mu'amala idan fushi ya faru da haka dan adam zai iya yin fushi to amma idan fushin ya faru ya ya kamata ya kasance a hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari wani mutum ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ausini ya ma'aikin Allah kai mun wasiya to Annabi ya san ɗabi'arsa yana da saurin fushi sai Annabi ya ce la taghdab ka daina fushi faraddada miraran ya sake maimaita kalmar ya ce da ya ma'aikin Allah ni dai kai mun wasiya annabi ya sake ce masa ka daina fushi ka daina fushi to malamai suka ce kalmar la ta gaba ka daina fushi ba ana nufin zai yi dan adam ya rayu baya fushi ba a'a amma zai iya ragewa sannan kuma ba ana nufin kar kai fushi ba domin shi fushi ba shirya shi kake ba ba kai kake sa kanka ba yadda farin ciki dan adam ba shi yake sa kansa ba haka fushi ma ba shi yake sa kansa ba zuwan masa yake sadilli to da haka yadda wani lokaci kawai abin fushi zai faru ka ji kayi fushi to haka abin farin ciki in ya faru kawai sai ka ji kayi farin ciki haka abin kuka in ya faru kawai sai ka ji kayi kuka mutum baya cewa to bari in yi kuka a'a abin kukan ne yake kamawa kamar yadda baka cewa to bari in yi dariya a'a abin dariya ne yake fara kamawa da ya kama ba sai ka ba notice kawai sai kaga kana dariya wannan wata halitta ce hal haka Allah ya mana kuma wannan yana daga cikin iko da isa ta ubangiji yana gaya mana yana daga cikin ikonsa bayan ya halicce mu sannan ya sa mana wasu halaye wanda suke zuwan mana lokaci bayan lokaci wani lokaci abin kuka ya zo mai kuka wani lokaci abin farin ciki ya zo mai farin ciki wani lokaci abin dariya ya zo mai dariya wani lokaci abin fushi ya zo mai fushi to da ka sai malamai suka ce da annabi ya ce da wancan sahabi la targhab ba yana nufin kar kai fushi ba domin ai fushi ba ikon mutum bane zuwan masa yake abinda annabi yake nufi idan kai fushi kada kai losing control in kai fushi to ka san yadda za ka mallaki zuciyarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bisur'a inna mashadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab karfi ba shine karfin jiki ba karfi shine mallakar zuciya idan rai ya baci to wannan kan dan adam yana iya yi shi yasa bahaushe yake cewa idan rai ya baci kada hankali ya gushe kai kokari ka mallaki hankalinka lokacin da kake fushi domin da yawan mutane idan sun yi fushi sai su kasa mallakar hankalinsu sai su abubuwan daga baya kuma za su zo suna da na sani wani sakamakon fushi sai ya kisan kai kuma daga baya kaga ya zo yana da na sani irin abin da ya faru da yawa daga cikin wasu mata fushi ya sa mace ta kashe mijinta fushi ya sa ta kona gidanta fushi ya sa ta yi kaza ta yi kaza wannan shine ba a so shi yasa manzalar sallallahu alaihi ya koya mana abubuwan da zamu yi in mun yi fushi to in Allah yadda a ƙarshe ba zamu yi nadama ba idan kana tsaye sai fushi ya kama ka to ka zauna zama yana rage fushi idan a zaune kake sai kai fushi to ka kwanta idan wanda ya baka haushin yana gaban ka kuna kallon juna in kai fushi to ka tashi ka bashi waje ya daina ganin ka ka daina ganin sa in yaro ne a ce ya tafi shi yasa za ku ga iyaye idan da ya fusata uwarsa ana dukansa zaka ji ana ba za ka gudu ba ka gudu in ta daina ganin ka to fushin yana raguwa ko miji ne yake fushi da matarsa in ya fita ya bar mata gidan to zai huce sannan sai ya dawo shi yasa zamu ga lokacin da sayyidina Ali da nana Fatima suka samu sabani sai Ali ya bar gidan ya tafi masallaci ya je ya kwanciyar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa suka bashi haushi ya fusata sai ya bar gidan yayi wata ɗaya bai dawo ba domin me idan mutum ya yi fushi in ya bar inda aka bashi haushin ya daina ganin wanda ya ba shi haushin to abin yana yin sauki daga nan ne iyayenmu suka samo yaji idan mace ta samu saɓani da mijinta sai a ce ta yi yaji ta ɗan bar gidan a daina ganin juna wanda a musulunci asali mazan ne suke yaji to amma dai a al'adar mu matan ne suke yaji dan a samu mai sauki kuma yaji ba dole sai an bar gida ba ko a gidan ne shi yasa inda wadata ake so ɗakunan gida su yawa idan mata da miji sun samu saɓani to ke koma wani ɗakin ki tare ki ban masa ɗaya ɗakin ko shi ya koma wani ɗakin ya ban miki wani ɗakin dan dai a samu hucewar zuciya wannan yana daga cikin hanyoyin da ake maganin fushi sannan idan akwai ruwan sanyi mutum ya sha ruwan sanyi yana saukar da fushi sannan mutum ya rinka faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana fushi ba a so ka rinka magana kai shiru in dai ba zikirin a'udhu billahi zaka rinka maimaita ba wata rana annabi ya ga wasu mutane guda biyu suna fada ɗayan ya fusata sosai idansa yayi ja jijiyoyin wuyansa duk sun tashi jijiyoyin goshinsa duk sun fito sai annabi ya ce da wani sahabi na san abin da in ya faɗa yanzu nan zai ji wannan fushin ya tafi sai sahabbai suka tambayi annabi suka ce to me zai faɗa sai ce ya ce a'udhu billahi sai aka ce aka gaya masa ana gaya masa da ya ce a'udhu billahi sai aka ga jikinsa ya huce kamar wuta ce aka watsa mata ruwa sai sahabbai suka tambayi annabi suka ce ya aka da ya faɗa a'udhu billahi ko sai muka ga ya huce sai ce ai asalin fushi shedan ne yake shiga jikin mutum sai kumbura shi ya fusata shi ya sa jikinsa ya zafi to shi kuma shedan idan aka yi a'udhu billahi guduwa yake to da ana yin auzu billahi sai ya fita daga cikin sa ya gudu to shine sai ya koma normal ɗabi'arsa to da haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye a lokacin fushi amma a ce wani dan adam ba zai yi fushi ba babu wannan magana har annabawa suna fushi shi yasa imamu shafi ya ce man ustughdiba wa lam yaghdab fa huwa hima duk wanda aka ce baya fushi to ya zama jaki kenan jaki ne baya fushi amma shi dan adam a ɗabi'ar da Allah ya masa wani lokaci zai yi fushi wani lokaci zai yi farin ciki wani lokaci zai yi dariya wani lokaci zai bata zai bata rai da sauransu to sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da fushin ya kama shi mun ga abubuwan da yayi saboda tasirin fushi ubangiji madaukakin sarki a wata ayar yace wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi annabi Musa saboda fushi fa sai da yayi jifa da littafin at-taura kamar yanzu musulmi ne a ce jifa da ƙur'ani to amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki bai ce annabi Musa abin da yayi yayi kuskure ba saboda me saboda idan mutum yayi fushi a shari'ar musulunci ana bashi uzuri abubuwan da ya aikata na sabo Allah baya kama shi amma inda abu ne tsakanin shi da mutum dan uwansa yayi fa akwai hukunci yanzu a ce ka fusata kayi fushi kawai sai ka zo ka fasa gilashin motar wani to in ka gama fushin kuma sai ka biya shi kudin gilas ɗinsa ba za a ce ai fushi yayi ba a'a amma ka yi fushi sai ka aikata wani abu wanda ya saba wa shari'a to Allah shi yana iya yafe maka da haka mu kiyaye annabi Musa ya yi jifa da littafin attaura lokacin da yake da fushi yake fushi Allah madaukakin sarki bai zarge shi ba bai ce ya aikata ba daidai ba daga nan ne lauyoyi suka samu uzuri na fushi provocation idan mutum aka fusata shi abin da ba daidai ba wannan yana da defense yana da uzuri to a shari'ar musulunci ma a wasu abubuwan akwai amma ba a komai ba a haƙƙin ɗan adam da ubangiji fushi uzuri ne amma a haƙƙin bawa da ɗan uwansa bawa fushi ba uzuri ba ne ba to da ka dai ubangiji ya ce faraja musa ila qaumihi ghadbana asifa kala sai annabi musa ya ce da su bayan ya dawo yana mai zarginsu ya kaumi ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku ba ya yi muku alkawari alkawari mai kyau ba cewa ku jira ni a gefen dutsen ɗuru sina zan je in gana da shi zai ba mu littafin da za mu bauta masa da shi ba allah ya muku wannan alkawarin ba amsa shi ne kwarai kuwa lallai allah maɗaukin sarki ya yi wannan alkawari to shine sai annabi musa ya ce a fatala alaikumul ahadu ko ku gani kuka yi alkawarin ya yi muku tsawo lokacin bai yanke ba ban dawo ba am arattum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ku so kuke ku jawo wa kanku fushin ubangijinku fa akhlaftum maw'idi dan haka kuka saba wa alkawarin da muka yi da ku na cewa ku zauna akan abin da na bakku ku yi biyayya ga dan uwana Haruna ku ci gaba da bautawa Allah qalu ma akhlafna maw'idaka sai suka ce ba mu saba wa alkawarinka ba bi malkina dan raɗin kanmu walakin sai dai ummilna an ɗora mana ne a wuzaran wasu nauye-nauye min zinatil qaumi na kayan adam mutanen fa qazafna ha sai muka yi watsar da su fa kazalika alqasamiri shi ma alqasamiri sai watsa nasa to abin da ya faru a nan malamai suka ce shine lokacin da banu isra'ilawa za su bar ƙasar misra ba su gaya wa kowa za su fita ba me yasa saboda idan aka samu labarin za su fita to fir'auna ba zai bar su ba tun a nan zai tare su ya kakkashe su to shine sai suka fita ba tare da sun gaya kowa ba to abin da yake faruwa shine ba yadda za a yi mutum ya rayu da mutane wasu hulɗoɗi ba su shiga tsakaninsu ba idan kina rayuwa da mutane to za a samu wani ya aru wani abu daga wajen ki kema kin ara daga wajen wata musamman ma mata wata za ta aru gwal ɗin wancan wata za ta auri tukunyar wancan wata za ta auri murhun wancan wata za ta auri cokalin wancan to wannan are-aren ya gudana tsakaninsu to kuma a ka'ida idan ka ari kayan mutane sai za ka baggari me ya kamata ka yi ka mayar musu to kai kuma ba ka so a san za ka baggarin in ka je garin mayarwa za a ce ah to lafiya ka bari sai gobe man ka kawo to daga nan ne kuma kaga sai asiri ya toni hankalin mutane sai ya dawo kanka cewa kenan kana da wani shiri to gudun kada asirinsu ya tonu duk kayan aro da suka ara sai ba su mayar ba to da suka fito da kayan aran kuma ga masu kayan an halakar da su sun mutu to su kuma saboda imani sai suke jin tsoron to yanzu wance ta mutu kuma ga zobanta a wajena wance ita ma ta mutu kuma ga tukunyarta a hannuna wance kuma ta mutu ga cokalinta a hannuna ya za a yi to a ƙarshe sai suka yanke shawara sai suka ce wannan kayan aran na mutanen cantin da sun mutu mu tara a waje guda mu kona domin su a shari'arsu idan mutum ya yi aikin da'a yadda ake gane Allah ya karba sai ya aje abin a wani waje sai wuta ta zo ta cinye idan wuta ta zo ta cinye to shine alamar Allah ya karba misali yanzu mu zakka ba idan lokacin zakkan mutum yayi zai fitar ya nemi talaka ya basu ba to su ba haka suke zakka ba su a shari'ar su idan mutum yana da kuɗi lokacin zakkarsa ta ya fitar da abin zakkar to ba wani zai ba ba zuwa zai wani waje sai ya ajiye to sai Allah ya turo wuta sai ta cinye kuɗin in wuta ta zo ta cinye to alamar Allah ya karbi zakka kenan idan kuma kaga ka ajiye kwana ɗaya biyu wuta ba ta zo ba to Allah bai karbi zakkarka ba to su haka Allah ya bautar da su da wannan to shi yasa ko tsuntuwa kai idan ka nemi mai abin ka rasa zuwa kake ka ajiye to sai wuta ta zo ta cinye idan wuta ta cinye to alamar Allah ya gani kai ka kubuta shi kuma shi zai maiwa da wanda yake da abin to da haka sai suka yanke shawara suka ce to mu yi irin wannan kowa ya kawo kayan aran mutane da ke hannunsa a tara a kona to shine suka kawo suka tara sai wuta ta zo tana ci to a wannan lokacin ne shi samirin can wanda shi ne asalin wanda ya batar da su wanda Allah a aya baya cewa adallahu musamiri samiri ya batar da su to shi kuma samirin lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibrilu ya halakar da fir'auna ya danna shi a ruwa lokacin da za a halakar da shi to shi samirin sai Allah madaukakin sarki ya bude idansa ya zama yana ganin abin da ba normal mutane ba sa gani yanzu a ce mutum idan Allah ya so ya jarrabe ka da wani abu zai iya buɗe idan ka sai ka rinka ganin wani abin da sauran mutane ba sa ganin sa shine abin da wani lokaci idan mutum ya gamu da ciwon aljanu sai ka ga shi yana ganin aljanun ku ba kwa gani to Allah ne yake buɗe idan mutane wani lokaci sai ya zama abin da ba sa gani normally sai su dawo suna ganin sa to shi samirin lokacin da mala'ika jibril ya zo ya zo ne akan wani doki to wannan dokin da yake ba ordinary doki bane irin na duniya doki ne na musamman duk inda dokin ya taka sai wajen kawai ciyawa ta fito duk inda dokin ya taka sai ciyawa ta fito to shi samirin sai Allah ya bude idansa sai ya ga mala'ika jibrilu akan doki yana tafiya zai shiga ruwa ya je ya danna fir'auna ya mutu a cikin ruwa sai ya ga dokin duk inda ya taka ciyawa tana fitowa sai ya maza ya je inda dokin ya taka sai ya ɗebi kasar wajen to wannan kasar wajen Allah ya mata albarka duk wani abu mara rai in aka zuba masa zai tashi to shine lokacin da suke kona wannan kayan kowa yana kawo nasa yana zubawa kowa yana kawo yana zubawa to shi ma samirin sai ya kawo wannan kasar da ya ɗiba ta sawun dokin mala'ika jibrilu sai ya zuba a ciki to yana zubawa sai da kayan adam da kasar suka haɗu suka narke suna narkewa to shi kuma samirin sai maza ya zo ya fitar da shaf na ɗan maraƙi ɗan maraƙi shine jinjirin sa to shikenan kawai wannan jinjirin son sai ya zama ba na abin nan ba ba na katun ba sai ya zama kusan na gaske yana ba da wani sauti ba irin abin da ya tsana take ba idan aka yi ya tsana ta wani abu ai za ka samu ba ta magana ko amma aka samu ta wani inji sai ta zama tana yin wani abu kamar magana magana to sai zama ita ma shi ma wannan dan marakin sai zama kamar an sa masa inji sakamakon wannan ƙasa ta sawun dokin mala'ika jibrilu da shi samiri ya sa to wannan sautin da ɗan maraƙin yake bayarwa da shi samiri ya amfani ya halakar da su da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana lokacin da annabi Musa ya tambaye su me yasa kuka bar abin da na bakku akai na bauta Allah shi kaɗai sai suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina ba dan ra'ayin kanmu muka bar alƙawarin da kai mana ba umarnin da kai mana ba mu saba danganin daman mu ba walakinna sai dai mu hummilna auzaran min zinatil qaum nauyin kayan adam mutanen da ya rataya a wuyanmu wanda muka taho da shi ba mu ba su ba shine ya dame mu muka ji mun damu da haka fa qazafnaha sai muka tara a waje guda kowa ya zo yana jefa nasa don wuta ta ci ko don a kona fa kazalika alqas samiri shi ma samiri sai ya zo ya jefa nasa to shine bayan ya jefa abin ya narke sai Allah ya ce fa akhraja lahum ijlan fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a ubangiji ya ce fa akhraja lahum ijlan sai shi samiri yayi musu wani dan maraki jasadan mai kiba lahu kuwarun wanda yake da sauti yake yin abu kamar magana wasu malamai suka ce iska ce take shiga ta bakinsa sai ta fita ta duburarsa sai a ji yayi kamar magana to shine Allah madaukakin sarki yake cewa da yayi musu wannan dan marakin fa qalu sai suka ce hadha ilahukum wa ilahu Musa wannan ai shine ubangijinku kuma ubangijin Musa fa nasiya amma Musa ya bar nan ya tafi neman Ubangiji a wani waje bayan ga Ubangijin a gida bal iyazu billah wasu malamai suka ce fa nasiya sai shi samiri ya bar bautar Ubangiji a matakin farko ya dawo yanayi wa wannan dan maraƙin bauta kalmar fa nasiya bi ma'ana fataraka kenan ai fataraka ibadatallahi samiri tunda aka yi wannan dan maraƙin a madadin bautar Allah da suke ta sallah sai ya daina shi sai ya dawo yana yi wa wannan dan marakin sujada to daga nan ne su ma sai suka rinka biyo shi daya bayan daya to shine Allah ya ce afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan su ba su da hankali ne ba su ga dan marakin in sun yi magana baya iya amsa musu ba abin nufi wanda ya zama Allah na gaske ai in kai masa magana zai amsa to amma duk wanda zaka yi masa magana ba zai amsa ba wannan bai dace ya zama Allah ba Allah yana magana in bayansa sun yi magana yana amsa musu in yana son su yi wani abu yana cewa ku yi kaza to su ko gumaka da ake bauta musu ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana wannan kadai ya isa ka gane cewa ba alloli bane ba ubangiji ya ce wala yamliku lahum darran wala naf'an kuma ba sa ganin cewa baya iya amfanar da su kuma baya iya kawo musu da cuta abin nufi allan gaske dole ne ya zama yana amfanarwa kuma dole ne ya zama yana tsare bayansa daga cuta duk wanda ba zai iya haka ba to ba allan gaske bane ba to saboda lokaci dole mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu Allah da wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da lada